إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسل- وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كانوا متى 25 ga watan rajab shekara ta 1442 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya yi daidai da tara ga watan uku shekara ta 2021 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin al-mu'taqadus sahih wallafar babban malami a shai abdulsalam ibn birjis alu abdulkarim allah ya cikin malam da rahamarsa wanda wannan shi ne darasinmu na ƙarshe insha Allah ta'ala a cikin littafin za mu tashi a fasalin ƙarshe التحذير من مجالسة أهل الأهواء التحذير من مجالسة أهل الأهواء shine gargadi da jan kunne game da zama tare da ma'abuta san zuciya ma'abuta san zuciya su ne wanda suke ƙoƙarin gurɓata addini musamman ta hanyar ƙirƙiro fararrun abubuwa su shigo da su addinin musulunci galibi idan malami suka ce alal ahwa kamar yadda na ɗan fara mana ishara zuwa ga wannan a wasu insatittika a cikin karatun littafin abinda ake nufi da alawa su ne masu ƙoƙarin ƙirƙiro bidiyo'i su shigo da su cikin addini musamman waɗanda suke tsayawa su doge a kan bidiyarsu suna yin ta kuma suna gani addini suke yi sannan kuma suna ƙoƙarin kira zuwa gare ta to irin waɗannan malaman addinin musulunci tun daga na farko zuwa yanzu sun yi gargaɗi da jan kunne game da zama tare da su asalin yan uwa mu sani cewa duk wani ma'abucin barna duk wani ma'abucin barna wanda yake ba akan daidai ba zama da shi a addinance ba daidai bane musamman idan muka yi la'akari da abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga mana a cikin hadisin bukhari ya buga misali game da mutumin da yake zama da mutumin kirki da mutumin da yake zama da mutumin banza ya ce mutumin da yake zama da kyakkyawan abokin zama nagartacce ya ce kamar mutumin da yake zama da mai tallan turare ne mutumin da yake sai da turare zai amfanar da kai ta ɓangarori guda uku ko da bai maka komai ba na farko idan kana zaune da shi wannan ƙanshin ma kawai da za ka rinka jinar turaren sai na tashi shi kansa yana kwantar da hankali yana sa zuciya ta samu nutsuwa na biyu za ka iya fitar da kuɗinka ka siya ka amfana na uku in ya ga dama kuma ya ɗauka ya baka kyauta domin amincin da ke tare da kai kowane ɗaya daga cikin ukun nan menene alkhairi ne karuwa ne to misalin mutumin da yake zaune da mai sai da turare kenan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace amma mutumin da yake zaune da mummunan abokin zama shine misalin mutumin da yake zaune da na na nafi khiri shine mai mai ziga zigi abin nan makiyar ake cewa ko mai ziga zigi a makiyara mutumin da yake ziga zigi idan ka je ka zauna da shi ya kasance ba shi da abokin hira sai kai kadai to duk lokacin da kake tare da shi na farko ko dai wannan wutar da ake ake zuzzuga ta ɗin ta taso ta fallatso ta ƙona ma kaya ko kuma ko da ba ta ƙona ma kaya ba wannan ƙaurin wajen da wannan warin da yake tashi zai cutar da kai da hayaƙin da duk zai yi mai zai sa kayanka su kauri ko ya cutar da kai a lafiyarka ko abin da yake kama da haka to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace misalin mutumin da yake zaune da mutumin banza ke kullum idan bai cutar da kai ta hanyar dasa maka wannan aiki nasa na banza ba ko waƙidarsa ta banza to ko da bai maka haka ba zaka tasiranci da shi to shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi gargadi game da zama da mutanen da suke ba mutanen banza ba ai mutanen da suke mutanen banza afwan za ku ga koda a cikin ahalari abdurrahman al-akhdari ai yayi bayani ko yace wala yahillu lahu suhbatu wa fasikin sai yace mai wala mujalasatu kun ga littafin mu na farko farko kenan ayyada da ake karanta wanda littafi ne wanda yake namu na mazan malikiya da yake ra'ayi ne gamamme na malamai gaba daya yace baya halatta a gare shi shi wa kenan shi wanda shari'a ta kansa ko al-mukallaf baya halatta a gare shi sai ce suhbatu fasiqi yayi abota ya samu wani amini ya samu wani abokin zama wanda yake fasiki ne ba mutumin kirki bane sai ce wala mujalasatuhu ko ya kasance shine abokin zaman sa yace duk wanda baya halatta ga mutumin da yake shari'a ta haukansa dole ne mutum ya taharizi ya tantance waye zai zamto abokin sa waye zai zamto mutumin da yake zama da shi dan suka ce dama ai idan ka tashi tambayar mutum to kada ka tambayi waye shi tambayi abokinsa saboda kowanne mutum yana ɗabi'antuwa ne gawa da abokinsa almaru ala dini khalilihi falyanzur ahadukum falyanzur ahadukum mayu khalil haka hadisi ya tabbata mutum yana kan addinin abokinsa ne ma'ana yana kan ɗabi'u da halaye na abokinsa sai ce falyanzur ahadukum ɗayan ku ya kalla ya duba ya ga mayu khalil da waye zai abokantaka waye za a ce amininka waye za a ce idan baka nan a neme shi to ka kalla ka ga waye wannan mutum saboda galibi yadda abokantaka da zama tare take iya canza ɗabi'ar mutum nan da nan tarbiyyar da iyaye suka ta shekara 20 ba ta iya canza dan iyaye za su iya yi wa mutum tarbiyya ta shekara da shekaru amma wallahi cikin sati biyu ko wata biyu ko shekara biyu aboki ya canza ta wannan abu ne da yake waqi'ul malmus abu ne da yake na ta faru a cikin a cikin mutane to shi sa shari'ar musulunci a game ta hana zama da dukkan mutumin da yake ba mutumin kirki ba to amma abin da yafi tsanani yafi zafi shine abin da yake na rashin kirki akan abin da yake ya shafi janibin addini mutumin da zai canza maka aqida mutumin da yake kokarin gurbata maka addini da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kawo wanda Allah madaukakin sarki saukar daga sama kullun yake nuna maka cewa ga wata hanya wacce wacce tafi shi abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kawo daban abinda yake ga maka daban abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya dora ka daban abinda yake dora ka daban yana kokarin canzawa sune ahlul ahwa to an yi gargadi kwarai da gaske game da zama tare da su sai dai malami suka ce akwai sharadi idan ya kasance kana tare da su ne dan ka iya canza su idan za ka iya ɗin to babu laifi amma idan har ba za ka iya canza su ba to wannan akwai laifi wanda kake tare da shi ba mutumin kirki ba ne amma kana gani zamanka da shi zai maka tasiri ba shi ne zai maka tasiri kuma kallo wannan ina fata an fahimta kada a kada a yi abin da bahaushe ke cewa wai idan akwai aje barbara kuma ya dawo da ciki kai ka je za ka dawo da shi shi kuma ya ja ka to dole ne mu lura idan kai ba za ka iya jinsa ba to dole sai abin da ya kamata shine a yi nesa nesa amma idan har za ka iya jinsa yana jin magana ka to sai ka tsaya wannan a lokacin kuma kai nesa da shi shine ne ka tsaya ka rinka masa nasiha kana lallashin sa kana gausha Allah madaukakin sarki ya fahimtar da shi haka nan mutumin da yake kan wata mummunar aqida ta addini shi ma idan ka san maganganun kana da karatu da ilimin da zaka gamsar da shi to shi ma babu laifi ku rinka zama tare da shi kana karantar da shi aqida har ya fahimta ya gano shi ne abin da ya fi a zo a haɗu ɗin a aiwatar da abin da yake shi ne daidai ya fi a ce an raba ɗin kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ke cewa marar aminkum munkaran falyughayyirhu biyadihi duk wanda ya ga abin da yake abin ki ne to dole ne ya tsaya kawar da shi ko dai da hannunsa ko da bakinsa ko da zuciyarsa to idan har ka kasa wannan ne gaba ɗaya to kuma sai sai kowa ya koma gefe koma gefe kuma baya nuna ayi gaba ayi kiyayya a rinka jifa juna a'a alal kalla za a gaisa idan wani abu ya kama mana na mutunci za a je a wa juna barka ko a je a te juna jaje amma da zancen zama guda ɗaya ana musanyi zance da sauransu to wannan shine abin da shari'a a take gargadi akan sa Allah madaukakin sarki ya samu dace malai ce wa hadhara ahlus sunnati min mujalasati ahli al-ahwa'i wal bid'i tahdhiran shadidan ahlus sunna wal jama'a suna yin gargadi game da zama da ma'abuta san zuciya da bid'o'i yace tahdhiran shadidan gargadi da yake mai tsanani li'anna mujalasatahum saboda zama tare da mutanen da suke ma'abuta san zuciya da bid'o'i fiha mukhalafatu amrillahi a cikin hakan akwai saba umarnin Allah madaukakin sarki wanda shine mafi munin dabi'a da dan adam zai kasance akan ta kasance yana saba abinda Allah madaukakin sarki ya ce ayi wa hiya alamatu mahabbatihim kuma zama da su din kamar nuni yake game da cewa kana yadda kana son su ka yadda da abin da suke aikatawa wa mujalisa wa mujali wa mujalisuhum ala khatrin min al-inqiyad ila dalalihi mala yace shi mai zama tare da su din ala khatrin yana kan hadarin min al-inqiyad ila dalalihim ta yadda zai miƙa wuya watan wata rana izuwa wannan batan da suke kai shi ma bai ankara ba wa mutaba'atihim ala batilihim ya kuma bi su akan barnasu ba tare da ya auni ba dan shi wato abin da yake na rashin kyau ko abin da yake na barna zama a inda ake yin sa kullun kullun mafi karancin illar da zaka samu mafi karancin tasirantuwar da zaka yi da shi shine ka daina kyamar abu ina fata an fahimta shi sa ake so ko da yaushe a environment din da muke rayuwa a cikin sa society din da muke da mutane da muke rayuwa da su ya kasance ko daushe idan yaran mu suka fito da mu kan ya kasance abubuwan kirki muke kallo ya kasance makarantu ne da masallatai da inda za a je a yi saye da siyarwa da inda ake aikata ayyukan alkhairi wannan shi zai sa yaran mu idan sun taso su tasirantu da masallaci da makaranta da abubuwan alkhairi amma idan ya kasance society in yaro idan yaro ya fito abinda zai fara gari shine gurin caca gurin kaza gurin kaza to wallahi ko da baka bashi ya je caca ba zai ji kyamar wannan abin ta fita a ransa saboda kullun abin da yake gani ke kullun abin da yake gani ke shi yasa duk inda yake akwai irin waɗannan munanan abubuwan bai kamata kai bai kamata mutum ya ci gaba da zama a wajen ba idan gida ne da kai a wajen ka sai da gidan ka tashi ka bar wajen ka koma wani wajen daban dan yaranka idan sun taso za su tasirantu da irin waɗannan abubuwa ko da yaro kawai ya fito abin da yake gani shine kawai ƴan shaye-shaye ko ‘yan kaza ko ‘yan kaza abubuwa da rashin kyautawa to yaro abin da yake buɗe da shi yake buɗe ido da shi ne masa tasiri kwarai da gaske to shi yasa kasancewa ba ma wai kai ka zauna da mutumin kirki ba inda kake rayuwa ya kasance mutanen kirki da wannan ba karamin alkhairi bane ba karamin alkhairi bane ya kasance yaronka idan ya fito kullun zai je masallaci ga makaranta na ga inda ake aikin alkhairi baya buɗe ido da abubuwan da yake marasa kyau sai ta su ma bai san su ba me abu kaza mara kyau bai san su ba yayin da yaron da bai kai shi shekaru bakwai ya san abubuwan da suka faka mai dalili saboda shi unguwarsu ko layinsu ko garinsu abin da ake yi kira to haka nan kuma zama da mutane kirki shi ma yake duk lokacin da kake da mutumin kirki to za ka ga alkhairinsa yana shafarka alkhairinsa kullum yana shafarka kullum idan ya buɗe baki zai magana haka magana kirki zai idan kai abin da ba daidai bai zai gyara maka idan kai abin da daidai zai ƙara ƙarfafa ka a kansa to abin da ake bukata kenan amma mutumin da ba mutumin kirki ba idan ya buɗe baki sai dai ka ji zancen banza sai dai ka ji ashar sai dai ka ji batsa sai dai ka ji gulman mutane sai dai ka ji kaza sai dai ka ji kaza to wannan abubuwan ko da kai ba ka yi wallahi sai ka tasirinta da shi ko mafi karancin abin ka ji ka dina kyamar abin in ana yi ka ka rinka ji ai ba wani abin kirki ba wani abu ake yin rashin kyauta ba da an gaya maka a makaranta cewa kaza ba daidai bane kaza ba daidai bane amma zama da shi yau da kullun yanzu ka fara ji wannan ba ai kamar kamar ba wani abu ne to shi yasa mafi karancin abin yan uwa ka daina kyamar abin a cikin zuciyarka duk lokacin da mutum ko ya wayi gari ya daina kyamar laifi a cikin zuciyarsa to wallahi zuciyarsa ta fara kike shewa Allah madaukakin sarki yake yayi saboda dole ne mutum ya rinka kallon da suwaye zai zauna dole ne mutum ya samu abokan rayuwa wanda zai zauna da su amma ka rinka kallo da suwaye zaka zauna mala yace qala ibn taymiyyah rahimahullah babban malami shaykhul islam ibn taymiyyah Allah ya masa rahama yace wal bid'atu allati yu'addu biha ar-rajul min ahli al-ahwa irin bid'ar da ake irga ma'abocinta a matsayin masu son zuciya ita ce mashtahara inda ahli al-ilmi bis sunna ita ce irin bid'ar da ta shahara a wajen ma'abuta ilimi da sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mukhalafatuha lil kitabi was sunna irin bid'ar da ta saba wa littafin Allah karara ta kuma kauce wa sunnar annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi a fili ka bid'atil khawarij kamar bid'ar masu khawarijawa wanda suka bayyana tun lokacin sahabbai war rawafid da rafidawa ƴan shi'a kenan masu zagin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da kafarta su da da matayensa wal qadariya da masu bid'a qadariya masu cewa Allah madaukakin sarki bashi da kaddara wal murji'a da murji'a masu cewa in dai kace la ilaha illallah duk abin da zaka a duniya dan aljanna ne kai imanin kai nan kamar imanin annabi mursali manzo dan mun yi bayani akan sa a baya ko da khawarij da rawab da rafida da qadariyya da burji'a wannan duk mun yi bayanin su tafsilan saboda haka la hajata lil i'ada ba sai mun mimita ba qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina Allah madaukakin sarki yace idan kaga waɗanda suke kutsawa a cikin ayoyinmu suke kokarin bankar ayoyinmu suke sabo suke abin da ba daidai ba sai Allah madaukakin sarki ce fa a'rid anhum to ka bijirar da kanka game da su ka bar inda suke kada ka tsaya ka zauna tare da su hatta yaqubu fi hadithin ghairihi har sai sun shiga wani zancen wanda ba wancan kutsawa a cikin ayoyin Allah madaukakin sarki ba duk inda kaga ana sako dan uwa duk inda kaga ana wasu ayyuka na bid'a duk inda kaga ana wasu abubuwa na ba daidai ba a lokacin addinin musulunci ya haramta maka zama a wajen addinin musulunci ya haramta maka tsayawa kana kallo dan mu yanzu abinda Allah ya jarbe mu da shi kenan duk abinda mutum ga ana yi sai ya tsaya ana yana kallo ko na kirki ne ko ba na kirki bane to haramun ne mutum ya tsaya yana kallon irin wannan abubuwa sai dai idan sun bar wancan abin da suke na sako na abin da ba daidai ba na bid'a na kaucewa Allah madaukakin sarki sun shiga wani abin daban wancan ba wancan mutum babu laifi sai ka ji ka zo na tare da su babu laifi sai ka tsaya kai kallo babu laifi sai ka shiga cikin su sai Allah madaukakin sarki ce wa in ma yunsiyannaka shaytanu idan ma shedan ya mantar da kai lokacin da ka tsaya ka manta abin da suke yi ba daidai bane ko kuma ka san ba daidai bane amma ka gafala baka iya tunawa ba to sai Allah madaukakin sarki ya ce fala taq'ud ba'da dhikra ma'al qawmi zalimin kada ka sake ka zauna tare da su da zarar ka tuna tare da mutanen da suke azzalibai da zarar ka tuna sai ka tashi gabar wajen kana tunawa sai ka tashi gabar wajen wanda a cikin wata ayar Allah madaukakin sarki ya ce duk mutumin da ya tarayya da wasu mutane da suke aikata wani aiki da ba na alkhairi ba ya zo na tare da su Allah madaukakin sarki ce innakum idan mithluhu a lokacin ku da kuka zauna tare da su kuka yi musharaka da su to kamar ku su kamar ku kamar su kuke a wajen me a wajen alhaki duk abin da za a rubuta musu kai ma ka za a rubuta maka mujarradin ka je ka zauna ka ce kai ba yi kake ba kuma abin da suke yi baka yarda da shi ba to me yasa ka zauna sau da duk abin da za a rubuta masu na alaki kai ma sai an baka ina fata an fahimta yanzu makaddara mutane ne mutane ne sun je sun zauna suna shan wiwi sai ka je ka zauna kai baka shan wiwi amma kai kawai ko suna shan giya kai baka shan giya amma kai kai abokin su ne kuna ta hira ana ta shan giya suna tsagawa suna shan kuma kuna ta hira ai kaza da kaza da sauransu hirar da kuke ba hirar giya bace su suna abubuwan su kai kuma kai kana tattaunawa ne da su to nan mujarradin zaman da kai da su laifin da suke dauka kai ma ana baka innakum idan mithluhu haka nan an je ana wani abu na kauci ana wasu abubuwa na bid'o'i ana saba Allah madaukakin sarki ana cin karo ana kutufar da naushin sunna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma kaje ka zauna a wajen kace kai baka yadda da wajen ba kallo kawai kaje baka yadda da abu ba kallo kaje to duk abin da ake ba su na Allah ke kai makana ciki ina fata an fahimta shi sa zama da abin da inda ake aikin aikin alkhairi shine abin da yake daidai amma duk inda ake aikin shari'a kuwa ba daidai bane sai dai idan kai babba ne zuwa kai ka hana to wannan babu laifi idan ka ji zaka yi musu tsawa ka ce ku daina ba daidai bane wannan babu laifi sai ka je wajen amma ba abin da zaka iya yi ba zaka iya musu magana ba zuwan ka ba shi da amfani sai ka zaman ka a gida kai masa addu'a Allah madaukakin sarki ya shirye da su kai kuma Allah madaukakin sarki ya kare ka shikenan ka tsira amma saboda kai musu kara ko a ce yanzu misali a ce abokinka ne zai aure ango ne a ce gashi can za a yi fati an ji an cakuɗa maza da mata za a yi rawa a kunda dj ana duk abin da bai dace ba sai ka ce kai saboda abokinka ne babban aboki ne kai ba za ka iya ƙin zuwa ba kuma ga ka suna da ɗagaggen wannan ka to ya za a yi kenan sai ka je kana ƙin abin a zuciyarka kana cewa Allah ka san ba na son abin amma kana ciki ana tarawa mata suna rawa kana kallo kaga wannan abin abinci ne kuma ko shakka ba duk abin da za a ba su na laifi kai ma wallahi sai an baka kana ci to duk wani aikin zunubi haka yake duk wani aikin zunubi haka yake wani abu ne aka tattara shi na addini wanda ba Allah madaukakin sarki bai saukar da shi ba an je ana yi na na zikiri ko wani abin da ya kama da haka Allah madaukakin sarki bai saukar da shi ba bid'a ne sai ka je ka zauna ka ci agaita ta akai to wallahi duk abin da za a ba su na laifi kai ma sai an baka Allah madaukakin sarki ya hana duk inda ake kutsawa a cikin ayoyinsa ake abin da ba daidai ba ka kauce mishi ka bar wajen amma mu fahimta ɗan uwa abin da ake nufi da zama da su idan zai ja ka zuwa ga abin da yake na nashi amma yanzu misali mutum makaddara abokinka ne yana da wata mummunar aqida mara kyau baya tallata maka aqida babu ruwanka da shi akan abin da ya shafa aqida babu lafi ku zo na ku tattauna ku hira ba wanda ya hana ka wannan amma matakar kullum kokari yake ya ja ka zuwa ga aqidarsa to wannan kai nesa da shi ne abin da yafi saboda abu guda biyu ne zai faru ko dai ya cusa maka wacin aƙidar tasa ko kuma na biyu ka daina ganin rashin can ita aƙidar tasa to kaga ya cutar da kai addinanci Allah madaukakin sarki ya samu dace qala ibn abbas babban sahabi abdullahi dan abbas habrul umma Allah kara masa yarda yace dakhala fi hadhihi al-ayati wannan ayat da muka karanta ta cikin suratul an'am yace a kullu muhdithin fi dini dukkanin wani mai farar da wani abu a cikin addini ya shiga cikin ta haka abdullahi dan abbas ya faɗa shi duk wani abin da zai farar da wani abu a cikin addini wanda zai zo abin da babu shi a cikin addini ya farar da shi kuma ya ce addini ne idan kai zaka samu lada ya ce to ya shiga cikin wannan ayar ya shiga cikin wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa arid anhum saboda haka sai ka bijire musu idan kaga suna yi wa kullu mubtadi'in mubtadi'in ila yawmil qiyamati haka ne dukkan wani mai kokarin kirkiro bid'a har zuwa ranar tashin alkiyama shi ma ya shiga cikin wannan ayar naqalahu anhu al-baghawi fi tafsiri imam al-baghawi ya ciro wannan magana ta abdullahi dan abbas a cikin tafsirinsa wa qala ibn jarir at-tabari babban malamin tafsiri ibn jarir at-tabari yace wa fi hadhihi al-ayati a cikin wannan ayar ad-dalalatu al-wadiha akwai dalilai na fili qarara على النهي عن مجالسة أهل الباطل game da hani game da hani ga zama ga waɗanda suke ma'abuta barna ne min kulli nau'in min al-mubtadi'ati daga cikin kowane nau'i daga cikin masu bid'a wal fasaqati da fasikai inda khawdihim fi batilihim yayin da suke kutsawa a cikin mai a cikin barna shine abin da na ga mana idan ba kutsa suke a cikin barna su ba wannan babu wanda yana ka zama tare da su za a zauna a yi mu'amala a yi kasuwanci a hira a tattauna da sauransu amma kuma da zarar an fara abin da yake shiga ne cikin hurumin Allah maɗaukakin sarki to fa a'rid anhu sai ka bijire musu wannan magana ya ciro ta ne a cikin tafsirin Ibn Jarir at-Tabari qala Ibn Abbas Abdullahi dan Abbas yake cewa la tujalis ahlal ahwa'i kada ka zauna tare da ma'abuta san zuciya fa inna mujalasatahum saboda zama tare da su mumridatun lilqalbi yana sanya zuciya rashin lafiya yana sanya wa zuciya rashin lafiya ta me ta shakka da kokonto a sa maka shakka a cikin addininka sisha ɗaya daga cikin malamai na addini yake gaya wa ɗansa cewa ya ce wallahi da na ganka a wajen waɗanda suke ƙoƙarin kutsawa a cikin ayoyin allah maɗaukakin sarki suke ƙoƙarin rushe addini wanda na ganka a cikin masu saɓo ya ce abin da ya sa saboda su masu sabo duk mutumin da yake sabo ya san sabo yake yi duk mutumin da yake yin zina ko yake shaye-shaye ko yake sata ya san wannan abin da yake ba daidai ba ne shi sa wani lokacin ma da wahala kaga in dai ba ya fetsare kafarsa ba ya wanke idansa da wahala kaga yana yi a fili sai ya ɓuya yake yi saboda ya san abin da yake ba daidai ba ne wata wata rana kuma tun da ya san ba daidai ba ne ɓuyan da abin da yake zai ga ya yawa sai ya tubu kuma ya daina idan Allah ya so shi da shirya amma duk mutumin da yake yin wasu abubuwa na addini kuma yake ganin su addini ne to shi fa wannan kullun lada ma fa yake jira a bashi ba wai ya dena ina fatan fahimta duk mutumin da ya kirkiro wani abu ya shigo da shi cikin addini shi kullun lada yake so shi yasa za ku ga wasu abubuwa ma da suke ayyukan bid'a ne sai an shiga cikin masallaci ake yi mafiya tsarkin guri a doron ƙasa shine masallaci ɗakin Allah madaukakin sarki to sai an shiga cikin ɗakin Allah kuma sai ai wannan aikin to mutumin da yake wannan aikin a cikin ɗakin Allah ta yaya za a yi karka sa mai ka zo ka ce masa wannan abin ba daidai bane yadda da kai ina fata an fahimta shi yasa Abdullahi dan Mas'ud da ya ga wasu mutane wata rana sun taru sun yi sun yi jam'i gaba ɗaya suna ta zikiri da murya ɗaya Abdullahi dan Mas'ud zo ya musu inkari sai suka ce ya ibn mas'ud yanzu wannan zikirin da muke shine ba daidai ba yace a'a ba zikirin da kuke ba daidai bane hay'at da kuke yi akan ta shine ba daidai ba kun zo kun tattare gaba ɗaya kuna da murya ɗaya yace kun fi sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ilimi ne ce to ni ban taba gani wasu daga cikin sabai mun tare mana irin wannan yayi musu inkari to kaga a cikin masallaci tare da su suna yi abinda suke kuma ba daidai bane to shi sa gaskiya ita bid'a abace da take da matsala a cikin addini kwarai da gaske tana kawo addini cikas da tasgaro sosai saboda duk inda ta zo zaka samu sai ta danne wata sunnar sannan take hawa kai duk inda ka ga wata bid'a to akwai wata sunna ingantacciya ta Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da aka danne aka hana ta motsi sai kuma aka fito da bid'ar sannan abace da take hana mutum bin Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kai tsaye saboda haka kullum barin addu'a Allah mai sarki mana tsari da bid'a shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi jam'i yace kullu bid'atin dalal dukkanin wata bid'a kowace iri ce bata ce da karamarta da babbarta da mai yawanta da mai kadanta dukkanin ta bata ce haka nan kuma kullu dalalatin finnar kowace bata tana cikin wuta mala yace tamma bihamdillahi wa tawfiqihi kitabul mutaqaddis sahihi alwajibi ala kulli muslimin i'tiqaduhu a nan ne wani littafi da godiyar Allah da kuma dacensa na al-mu'taqadus sahih ya cika ya kammala mala yace as'alullah ta'ala an yaj'alahu li wajhil karim ina roƙon Allah madaukakin sarki da sun yi littafi nayi shi ne dan shi dan nima fuskar sa khalisan nayi shi ne da ikhlasi wa li sunnati nabiyhi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wafiqan na yi shi ne kuma domin ƙoƙarin dacewa da sunan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi don a ɗora mutane akan ingantaccen addini tatacce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zo da shi wa ayyan fa bihi umumal muslimina ya kuma amfana da wani littafi sauran jama'a musulmi gaba ɗaya wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ala ali baitihi al-athhar wa sahbihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin dan uwa wannan shine karshen littafi na al-mu'taqadus sahih wanda ya kunshi abubuwa da yawa ina fata ɗan uwa su je su yi muraja'arsa daga farko zuwa ƙarshe yadda makaranta shi alal kalla kamar yadda nake maimaita duk lokacin da muka ga makaranta wani littafi kai ma a matsayin ka wanda aka karanta da kai daga farko zuwa ƙarshe ka je ka ɗauke shi ka bibiye shi ka karanta shi duk inda ka kana da wata matsala tunda akwai ana sajjala karatuttukan kaɗan bibiye shi ke abin nan idan za ta yi a tara yara a karantar da su mata ma a karantar da su idan malami ne kai a islamiyya kan ɗalibai kai masu ma a karantar da su haka alherin yake ne yake faɗaɗuwa abu ne da ba littafi ne ɗan ƙarami amma ya ƙunshi abubuwa da yawa na aƙida wanda idan mutum ya rike su insha Allah ta'ala zai haɗu da Allah maɗaukakin sarki lami lafiya ina fata Allah maɗaukakin sarki ya amfanar da mu da abin da muka ji abubuwan da muka karanta daga farko zuwa ƙarshe Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dan shi ladan da duk zai ba wanda suka aiki irin wannan Allah madaukakin sarki ta tara mu gaba ɗaya a cikin ladan kurakurai da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafi mana daga mu ne daga shaidan Allah madaukakin sarki ya yafi mana gaba ɗaya insha Allah ta'ala sai kuma bayan sallah idan Allah madaukakin sarki ya kai mu za mu ambaci sabon littafi da za a sa kuma sai a zo a ci gaba da karatu insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu dace وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله